صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا ina jin sha uku ne ga watan safar shekara ta 1435 hijirar annan muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha biyar sha shida ga watan sha biyu shekara ta 2013 a lissafin turawa za mu dora inda muka tsaya a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul an'am wanda idan ba ku manta ba a satin da ya wuce kamar mun tsaya ne a aya ta 80 da tara ko ta 90 90 daidai ko kuma 91 za mu tashi aya ta 91 wa ma qadarullaha حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة كوري كبا والنبا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون
bayan Allah maɗaukin sarki ya yi mana bayani dangane da waɗannan annabawa da ya lissafo mana da yawa da suka gabata ya ce wula'ikan ladina hadallah waɗannan annabawa da aka ambata muku su ne waɗanda Allah ya shirya da su ai ula'ikan ladina hadahumullah fa bihudahu muqtadi da shiryar su ake so ku yi koyi mana ku yi koyi da shiryar waɗannan annabawa kulla as'alukum alaihi ajara ga ya musu ya muhammadu ni ba ni neman wani lada a tattare da ku abinda nake da bukata gare ku yi imani sallallahu alaihi wasallam illa zikra lil alamin abinda nazo da shi gargadi ne ga talakan bayi gaba daya sai Allah yake cewa wa ma qadarullah haka kadari yahudawa ba su girmama Allah hakikanin girmama shi ba sun rena ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'azzamuhu haqqa azamatihi ba su girmama shi kamar yadda ya kamata a girmama shi ba wa ma wasafuhu haqqa sifatihi ba su sifanta Allah ba hakikanin sifar da icancanta tabaraka wa ta'ala kamar wannan yana nuna mana cewa in kana neman mutanen da suka rena ubangiji suka ainihin wato wulakanta sifofin Allah ka samu yahudawa to shikenan Allah da kansa ya ce yahudu ba su girmama shi hakikanin girmamawa ba amma yau waɗannan yahudawan su ake girmamawa ake mutuntawa su da ba su girmama Allah ba ba su mutunta Allah ba tabaraka wa ta'ala ba su kimanta ubangiji ba amma mu kuma mun kimanta su mun daraja su balma rayuwa da doka akan tasu ake rayuwa yau duniya tana tafiya ne akan tsarin yahudanci a galibinta waɗannan halittar da Allah ya ce wa ma qadarullah haka qadari doka in su suka bayar ita ce doka in ta Allah ba- ba doka ba ce shari'a tasu ake bi ta Allah ba ita ce shari'a ba su ne mutane su mutane ne mana kashe wayannan mana su su ne mutane mu kuma ba mutane ba ne abinda suka faɗa shi ne zace wanda suka ce ba zance ba ba zai zama zance ba yau kuma haka aka wayi duniya mutum ya tafka barna da zai barna sai a ce a duba a dokarsu me suka ce a yi masa eh وما قدر الله حق قدره amma fa ku sani ba su girmama Allah ba kuma bai kamata ka girmama wanda bai girmama Allah ba kuma bai kamata ka bi dokar wanda bai bi dokar Allah ba إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء suka ce Allah bai saukar da komai ba akan kowane dan adam ma'ana duk wani annabi da ya ce Allah ya saukar mai wani abu ƙarya yake yi shine ma anzalallahu ala basharin min shay babu wani mutum to duk da awar da annabawa suke ta yi fa ma anzalallahu ala basharin min shay ba su yadda ba ba su amince ba Allah ya sauki قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى غيا موسى يا محمد صلى الله عليه وسلم واي سوكر da littafin da Musa ya zo da shi idan kun ce Allah bai saukar da kuma Musa ba shine annabin da Yahudawa suke tuciyar nasu bane ba to a taura da annabin Musa ya zo da ita yake muku wa'azi da ita waye saukar da ita من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس wanda wannan littafi haske ne da kuma shiriya ga mutane ana nufin attaura wanda ta ja'alunahu qaratis tubdunaha wa tukfuna kathira kuna ta rubuta shi shi wannan littafi taktubuna anhu dafatira wa kutuban muqatta'a kuna ta rubutawa dangane da attaura ku rubuta wancan ku rubuta wancan daban daban daban daban ku bayyana wanda ku ga dama ku ɓoye wanda ku ga dama tubduna ma tuhibbun in an ce karatis abinda ake rubuta a takarda shi sa aka ce da kamar littafi da ake rubutu kirtas irin irin shago bookshop da ake sai da takardu littattafai da ake rubutu ana ce da ita kirtasiyya irin karamin bookshop da ake sai da littattafa na yara 'yan makaranta exercise books da pencils tubduna kuna bayyana abin da kuke so a cikin attauran wanda kuka ga ya dace da ku sai ku bayyana ku yada wannan kun yarda Allah ne ya saukar wato kuna kathira da yawa yawan abin da ba kwa so kuma kuna koyewa kamar sifofin annan muhammadu suka zo a cikin attaura sallallahu alaihi wasallam sai kuke koyewa da ayar da take magana akan jefe mazinaci sai kuke koyewa ma'ana ana so a nuna maka cewa littafin da Allah ya saukar attaura sun yadda da wani bangare suna bayyanawa suna yadawa mutane wani bangare kuma da bai dace da ra'ayinsu ba sai suke sharewa kamar yanzu duk inda Allah ya bayanin sifar annan Muhammadu sai a goge sannan da inda Allah yi bayani dangane da jefe wato mazinaci idan in yayi zina a jefe shi to sai su goge saboda bai dace da ainihin wato ra'ayinsu ba tubdunaha wa tukhfuna kathira wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum Allah ya ce an sanar da ku an karantar da ku ku abinda ba ku sani ba da iyayen kuma abinda ba ku sani ba kulillah wannan kulillahu din tana koma ne akan wancan tambayar kul man anzala alladhi alkitab man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa to amsar ita ce kulillah ga ya musu ya muhammadu allah ne ya saukar da shi fa in ajabuka in sun baka amsa in kuma ba su baka amsa ba ka gaya musu kulillah ay allahu anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan linnas thumma zarhum fi khawdihim yal'abun Allah ce rabu da su su je su yi ta ainihin kutsawa cikin wasan da suke kamar wannan wasa ne da rena hankalin mutane to sai ce mi وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به haka وهم على صلاتهم يحافظون to wa hadha kitabun anzalnahu Allah ya ce wannan littafin alqur'ani kenan anzalnahu mu muka saukar da shi qur'ani mu muka saukar da shi mubarakun littafi ne mai albarka wani Allah da kansa ya ce wannan littafin izo 60 alqur'ani kitabun anzalnahu mubarakun mu muka saukar da shi magana Allah ne alqur'ani mubarak alqur'ani yana da albarka kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab mu muka saukar da shi littafi ne mai albarka don mutane su ta dabburi su yi tintintini akan ayoyinsa sannan ma'abuta hankali su ɗau wa'azi a cikinsa musaddiqul ladhi bayna yadayhi wannan alqur'ani yana gaskata littattafan da suka zo ne gaban shi su ne su attaura ɗin da kuka karyata ko yahudawa ولتنذر أم القرى kuma wannan alkur'ani mun saukan maka ya muhammadu ne don kai gargadi ga mutanen makka su ne ummal qura tunda shi dan makka ne kuma a makka aka sassauka masa da alkur'ani da kuma madina an ce da makka ummul qura ne saboda ita ce asalin ƙasa ga baki ɗaya ita ce al'ummu duk duniya gaba ɗaya maka ita ce uwa sannan kuma ita ce a tsakiya duk garurrukan duniya gaba ɗaya maka ita ce a tsakiya a cikin makan kuma duk gidajen maka gaba ɗaya ɗakin allah shine a tsakiya da Allah ya tashi turo annabinsa manzansa sallallahu alaihi wasallama farin jaka da aikake daga Allah sai tashe shi a makka a tsakiyar duniya ko miya ce za a zuba shinkafa a tsakiya ake zuba ta don talaka ko'ina saboda da'awar annabi ta shiga ko'ina don mai hankali ko wani ba yahude ko wani ba nasari ko wani ba majuse ya gane cewa lalle annabi gaskiya ne da ya tare shi a ƙarshen can duniya watakila a ita wahala kafin labarin ya zo an dade amma a makka kuma kowane mutum a duniya yana da damar ya je makka amma yau da an ce ƙarshen duniya ne can watakila ce ka ya maka nisa amma kowa yau sha'awa yake ya je ina ya je makka Allah ya sa mutane shauƙin wannan garin suna burin su je shi ko mutum ya je sau nawa sai ga in lokacin tafiya ya yi zuciyarsa duk tana can saboda albarkar annan muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi sa Allah ya ce da ita ummul qura dukkan alƙaryoyi ita ce uwarsu gaba daya ولتنذر أم القرى كي وأزي وأم القرى جماعة متانا مكة لغنكم وأذن كزي يادو بغاشي وهر يادو كانوا با هكذا ما هر يادو سنفر دنو ko ba gaba ne zai je tsohuwa ma to wannan shine albarkar da'awar annabi sallallahu alaihi wa sallama to ba ita kadai ba wa man haulaha da garirrika da kasashen da suke gefe gefen ummul qura ahlul ardi kenan kullaha sharqan wa gharban halittan bayan kasa gaba daya gabar da yamma والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به Allah ce waɗanda suka yi imani da lahira sun fa yi imani da wannan alƙur'ani duk wanda ya yi imani da lahira to ya yi imani da wannan ƙur'ani alhamdulillah wa hum ala salatihim yuhafizun sifar su kuma suna kiyaye sallah wanda ya yi imani da ƙur'ani izo 60 ya yi imani da lahira to za ga yana kula da sallah baya wasa da ita dan ya yi imani da alƙur'ani mana yin imani da alkur'ani ya stalzimu ka yi imani da kiyama kuma ya stalzimu ka tsayar da sallah wanda duk tsayar da sallarsa ta zama daidai to insha Allah ya imani da alkur'ani haka kuma bayan da za a tsayar da sallah bai imani da kiyama ba dan ya san a kiyama za a yi tambaya akan sallah shi sa zama abu na karshe da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi ta wa'azi yayi ta fadakarwa akan shi a ƙarshen rayuwarsa yana jama'a assala assala assala wa ma malakat aymanukum ku kiyaye sallah ku lura da sallah da abin da dama ku ta mallaka mana bayan ku da ƴan ƙasa da ku waɗanda suke ƙarƙashin ku ku kiyaye sallah kar ku tozartar da sallah kada ku wulakanta sallah as-sala as-sala abinda annabi ya cika da shi kenan sallar da yau kai watakila baka dauke ta komai ba baka damu da ita ba ba ka yin ta in ma kana yi ba akan lokaci ba in ma akan lokacin ba ka yi da niyyar cewa Allah ya karba na'am malam
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم نعم
والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم نعم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولا نعم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون Allah ya ce wa man azlamu ba wanda ya fi kowa zalunci mimman iftara ala Allah kadiban irin wanda ya kirkiri ƙarya ga Allah ya danganta gare shi kama wanda ya ce shi ma annabi ne an turo shi kama yadda aka turo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aw qala uhiya ilayya walam yuha ilaihi shay ko kuma yace shi ma an yi mai wahayi alhali kuma walam yuha ilaihi shay'un ba ai mai wahayi komai ba ba wanda ya fi kowa bata irin wannan da kuma wanda ya ce wa man kala sa'unzilu mithla ma anzalallah wanda ya ce ni ma zan sauko kamar yadda Allah ya ko zan saukar kamar yadda Allah ya saukar subhanallah gabar farko ta ayar wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un ta sauka ne akan musailamatul kazzabi alhanafi wanda ya zo ya tara mutane yana musu magana irin na bokaye yana magana yana saja'i in ya ɗauko zance sai ya ƙarisa da wani nau'i na wata kalma mutum ne mai fasahar zance wannan ya sa ya gaya wa mutanensa cewa shi fa annabi ne musailamatul kazzabil hanafi kenan ya ce wa mutane shi annabi ne a tun a zamanin annabi kuma ya ce kamar yadda fa ake wa muhammadu wahayi shi ma ana yi masa wahayi kuma da rashin kirki da rashin imani sai ya aiko 'yan aike mutum biyu wa muhammadu manzan allah ɗaya cewa aje a gaya masa faga wani sabon annabi an yi ya turo su suka zo suka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kaji kaji kaji annabi tambayar da ya fara yi musu sai ce yanzu ku kuna ganin cewa musailamatul kazzabin nan annabi ne suka ce ya kwarai kuwa suka ce annabi ne annabi ne mun yadda annabi ne ya ce tab laula annar rusula la tuqtalu da ba dan a ka'ida ta shari'a dan aike ba a kashe shi ba la darabtu a'naqa kuma da yau sai na sauke wuyayen ku gaba daya to amma ka'ida ta shari'a duk wanda yake dan aike ne ba a kashe dan aike in dai aiken kawai ya zo ya bai wani abu ba aike aka turo shi ya faɗi abu ya koma to sai dai a kyale shi ya faɗa ya tafiya shi ba a kashi nan aiki ce da ba dan haka ba da yau kun tafi lahira daga nan malamai suka ce duk mutumin da ya ce shi annabi ne hukuncinsa wuka hukuncinsa a yanka shi saboda zai kawo fitina a bayan ƙasa ya da'awar annabta to zai raba kan al'umma kenan shi ma zai shar'anta shari'a kenan to shi sa wannan mutum jininsa ya zama to halattacce musailamatul kazzabi haka dai aka ta tafka yaki saboda shi a kashe shi wannan hadisi imam ahmad da imam abu dawuda da ibn jarir tabari ya ruwaito shi aka imam abdurrazzaq sana'ani ya fadda shi da ibn hibban duk da cewa a riwayar ibn hibban da bai haƙi ko da ke imamul bai haƙi da ya kawo bai ce ayat ta sauka ne don musai da matulkan zabe ba wa man kala sa'un zilu mithla ma anzala Allah da wanda ya ce ni ma zan saukar da irin abin da Allah ke saukar wa ni ma zan saukar ba ga dara ake Allah yana saukar da Qur'ani mai ce to shi ma zai saukar Allah ce ba wanda ya fi kowa zalunci irin wanda ya wannan da'awar abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarh a kansa wannan aya din ta sauka kamar yadda imam al-baghawi ya faɗa cikin tafsirinsa wato ya kasance ya musulunta kuma sai zamanto marubuci ne cikin marubuta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan manzo Allah ya masa shifta ya masa imla'i yace ka rubuta inna allaha kana sami'an basira shi a wajen saujin rubutawa sai canja sai sa inna Allah kana aliman hakima rubuta sami'an basira sai rubuta aliman hakima idan an ce rubuta aliman hakima sai rubuta gafuran rahima yayin da Allah ya saukar da wannan aya wa laqad khalaqanal insana min sulalatin min tin manzo Allah ya masa shiftarsa shiftar ayar yace rubuta mu wannan ayar walaqad khalaqana al-insana min sulalatin min tin sai ce kai amma fa gaskiya wannan ayar ta bashi mamaki ta yadda Allah ya yi bayani dalla-dalla irin yadda ya halicci dan adam daga matakin kaza zuwa matakin kaza ka duba barna fa yake yi amma ana gaya masa ayar sai ya je yana rubuta yana tuno menene inta wato fasaha da balagar da ke cikin ayar ya ce kai tabarakallahu ahsanul khaliqin lalle Allah ya fi kowa iya halitta albarkatun ubangiji sun yawaita yabo ga ubangiji wanda ya fi kowa iya halitta sai manzo Allah ya ce rubuta ta haka ma ta sauka shi wannan abdullahi sai shakka shi wannan mutumin abdullahi ibn sa'd ibn abi sa'd da annabi ya ce rubuta da ya ce tabarakallahu sun khaliqin annabi ya ce rubuta Allah ya saukar da hakan ba sai shakka sai ce la in kana muhammadun sadiqan in dai muhammadu gaskiya yake faɗa ka lura da wannan maganar ai kaga an faɗa aya ko sai ya faɗo ta kalma ya yi tabarakallah asan khaliki na ko sai annabi ce to rubuta ai haka ta sauka to sai wannan din irudar da shi sai ce a to in dai ko muhammadu gaskiya yake yi to ko nima din ana mun wahayi kamar yadda ake masa wahayi sai ya halaka wannan din ta sa ya rudu fartadda anil islam take ididda kawai wallahi da bil mushrikin ya koma ya je ci gaba da rayuwa da haduwa da musulmi kaga musulmi ne a cikin musulmin ma na kusa marubuta wahayi ka duba yadda shaidan ya yi wasa da shi mana wancan ya ce shi annabi ne wannan shi kuma daga sa ka aiki har ka zo ka wuce bayan ha'incin da yake rubutawa kuma Allah ya tuna asirin to shi sa kullum dan mutum Allah ya yi maka wani abu ka daina ruduwa da wannan abu ka dauka kai ba dama ne ba daidai ba ne kuma ku mutane bai kamata dan Allah ya yi wa mutum wani abu a zo a ɗaukaka shi a kai shi wani matsayin da Allah bai kai shi ba kuskure kowa ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi in ma karama ce in ma matsayi ne in ma daraja ne Allah ya baka yi wa Allah godiya ka ƙara yi masa bauta amma kakka buɗe shago na neman kuɗi da wannan karama ko kuma neman jama'a ko neman ɗaukaka ko a yada duniya cewa kai wane ne har ma ka zo ka rinka shar'antawa mutane wata shari'ar da ba Allah ya shar'anta musu ba wannan abin yasa wannan mutumin irin da ya tafi ya haɗu da mushrikai amma alhamdulillah a ƙarshen rayuwarsa kafin a yi fato makka sai Allah ya dawo da shi cikin musulunci faraja'a ilal islam ya ainihin wato dawo cikin musulunci haka imamu tabari ya kawo wannan isa a cikin tafsirinsa haka imamu suyuti ma ya kawo ta cikin addurrul mansur ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله Allah ce waɗanda suka fi kowa wata walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti ina ma da ka gani ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tara din tana nufin Muhammadu ne yayin da kai Muhammadu ka gani azzalimuna fi ghamaratil maut kaga azzalimai ba an ce muku suka fi kowa zalunci ba to da Allah zai nuna maka lokacin da zaka ga azzalumai suna cikin ghamaratul maut wato dacin mutuwa da wahalar mutuwa ghamarat sakarat jam'i ne na ghamara wal mala'ikatu basitu aydihim ga mala'iku sun miƙe hannayensu bil azabi wad darbi suna ta musu azaba suna ta dukansu yadribuna wujuhahum wa adbarahum mala'iku suna dukansu tun daga gurin mutuwa fa mala tun daga gurin mutuwa kafin su kwanta a kabari kafin a je kiyama al mala'ika basitu aidihim yadribuna wujuhahum wa adbarahum kuma suna ce da su ku ɗanɗani azaba mai radadi wasu malaman suka ce wal mala'ikatu basitu aidihim mala'iku sun shimfiɗa hannunsu ga waɗannan azzalamai bi qabdi arwahihim suna kakkarban rayukan suna cewa ku fitara mutum yana ƙaraji kuma ran sai ya fita ko yana so ko baya so suna ce da su akhriju anfusakum ku zare rawukanku ku cire rawukanku kalmar anfus tana nufin arwah ay akhriju arwahakum kurhan ku cire rayukanku ko da ba kwa so da zafi da san duniya to yau da sai kun mutu me yasa aka ce kurhan ba sa so aka ce anna nafsal mu'min tanshatu li liqa'i rabbiha duk ran mumini yana da nishadi lokacin da za a dauki ran mumini zai je zai gamu da Allah murna yake a maza maza a karba amma duk wani fasiki duk wani fajiri ko fa kafiri ko azalimi bai so ma mumini insha Allah in dai mumini ne to yana cikin nishadi da jin daɗi saboda zai gamu da ubangijin shi amma gairuhu wanda ba shi ba to Allah ya sauwaki so mala'iku ga sunan suna musu tsawa ku cire rayukanku malam wannan fa duk wani azzalimi shi sa Allah yake cewa walau tara idh zalimuna azzalimi duk wanda ya shiga wannan rumfar abinda zai gamu da shi kenan hal yawma tujzauna azabal hun yau za a yi muku sakayya da azaba na wulakanci ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وتآية da Allah yake ba da labari ana dukansu ana karɓararsu za ku ga azaba ta wulakanci bima kuntum ta ƙuluna alallahi gairar haƙƙi saboda abin da kuke gaya wa ubangiji ba na gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuma kuka zamanto masu girman kai akan ayoyin Allah ta ta'azzamuna anil imani billah ku kuna ganin kun fi karfin ku imani da Allah kuna ganin ku manya ne ko ba za a ce ku imani ba wata ta'azzamuna anil imani bil qur'an kuna ganin kun fi karfin ku imani da alqur'ani wala tusaddiqunahu kuma ba kwa gaskata alqur'ani ba ku yarda da shi ba to yau za ku ga wulakanci yau za ku ga azaba ta tozarta wannan duk wani azzalimi abin da zai fada kai kenan ya sa manzan Allah ke cewa azzalmu zulumatun yawmal qiyama zalunci fa jama'a duhu ne ranar tashi alkiyama wannan zaluncin kuma ko matarka kake zalunta ko 'ya'yanka kike zalunta ballantana makotanka ballantana jama'ar unguwarka da kake shugabanta ballantana jama'ar local government ɗinka ballantana jama'ar jiharka da kake zalunta ballantana wanda aka ɗora masa nauyin ƙasa gaba ɗaya tana kafadarsa shi yasa wasu malamai suke cewa idan ka duba nasoshi da suke magana kan haɗarin zalunci da haɗarin cutar wani to wato za ka kwammace a rayuwarka dama ba a baka shugabanci ba ko na 'ya'yanka ne ai wallahi amma saboda jahiltar irin waɗannan ayoyin yau akan wannan mulkin a nemi mulki a yi zalincin zuwa ake a kashe ɗan adam a yi zalunci don a nemi zalunci ba a kashe ɗan adam a gasa naman ɗan adam a ci a halakar da na halakarwa don a hau mulki a yi cuta a yi zalunci ka kashe wanda ka ga dama ka raya wanda ka ga dama wani bai san iya adadin jama'ar da ya kashe ba saboda yana neman mu samu mulki kuma ya zalunci mutane na umar ibn al-khattab yace wallahi ina jin tsoron ranar tashin alkiyama kada Allah ya tashe ni ya tambaye ni me yasa ban gyara hanya ba raƙumi ya zo ya tuntube raƙumi kada Allah ya tambaye ni yaya ban gyara hanya ba raƙumi ya tuntube da dutse a hanya ina jin tsoron wannan lokacin da ya zo zai wufati aka zo ana yabansa ana kaji daɗi umar ka more umar kai halifan annabi ne ka yi adalci ba ka yi bacci da daddare ba ka zaga ka bi gidan talakawa ka kai musu abinci ka yi musu kaza ka yi musu kaza adalci ya yaɗu a lokacinka ya ce wayo ya ce wallahi wadit na so fata na ma ni yanzu Allah ya sa in ma je in gamu da Allah ma ba lada ba alhaki dai in da zan je wajen Allah in kasance a gaban Allah ba da lada ba da alhaki ya ce wallahi da ya fi san haka umar ibn al-khattab khalifatu rasulillah sallallahu alaihi wasallama ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة نعم اقرأ
ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون Allah zai ci gaba da ce waɗannan azzalumai wa laqad ji'tumuna furada hakika yau kun zo mana furada kowa shi shi kadai ba uwa ba uba ba masu gadi ba masu gadinka da bindiga ba masu maka jiniya ba security ba kowa furada kalmar furadan tana nufin wudanan kai kai kadai kowa ya zo mana shi kadai la malama akum wala zauja wala walada wala khadam ba kudi in kudi ka rayu da shi ba mulki idan kai mai mulki ne a duniya ba sarauta ba masu maka hidima ba yaya ba mata ga ka ga Allah furadan kama khalaqana kuma wala marra kamar yadda muka halicce ku tun farko uratan hufatan gurla tsirara ka haifi kowa ba takalmi ba hula ba riga ba ɗamara ba rawani ba komai loba ko kaciya ba ka da ita shine kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum Allah ce gashi nan kun baro abin da muka baku wara a zuhurikum ma khawwalnakum ma a atainakum duk abin da muka baku kun baro shi a bayanku ma khawwalnakum min mulki wa ma a atainakum min aljahi wa ma a atainakum min alwaladi wa ma a atainakum min sarwa wa ma a atainakum min alzawjati wa ma a atainakum min alasdiqai wa ma a atainakum min alqurana'i وما أعطيناكم وما أعطيناكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء انظروا قوة umma mu ganku tare da waɗanda kuka ce za su cece kun ba shine wa ma nara ma'akum shufa'akum الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء waɗanda kuka ce za su yi tarayya da Allah wajen cetonku to ina suke laqad taqatta'a bainakum Allah ce haƙiƙa yau kam an raba tsakaninku an raba tsakaninku laqad taqatta'a bainakum laqad taqatta'a bainakum al-waslu ba haduwa matakka ba za ka haɗu da ita ba dan in ka haɗu da ita ma gudu ne babanka wallahi ba za ku haɗu shi wani ku haɗu shi gudun shi za kai abokinka ba za ku haɗu shi wallahi gudu za kai yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni kowa in ka ganshi gudu za kai لقد تقطع بينكم an raba tsakaninku wa dalla ankum ma kuntum tazumun kuma abin da kuke rayawa ya bace muku za mu kasance tare da wani zai taimake mu ina yake baya nan muna gani a kiyama mu mu ne yan kaza za a mana kaza babu duk wanda ya kama wani ba Allah ba wallahi wallahi ya maza maza ya kama Allah kuma ya kama shirme don ka ƙurani ba ƙarya ba ne akwai mutanen da yanzu suna nan gaba ɗaya sun rataye rayuwarsu gaba ɗaya a ƙarƙashin yau in sun mutu wane shine zai musu kaza wane zai cece su an musu an sha musu alwashi cewa ku je ku yi duk abin da kuka ga dama mu kuma mu za mu tsaya muku a wajen Allah shi yasa zaman lafiyanka je ka tsaya kai sallar ka saboda Allah kurin kana neman Allah ya karba ma wallahi ko baban ka bai isa ya taimake gaba in ba Allah ya ga dama ba wallahi kaga a duniya ko kaga ba wanda yake son ka irin ubanka da uwarka ko a duk duniya ko to wallahi tallahi ba su isa sai maka komai ba gashi nan annabi yana faɗa wa na Fatima yace ya Fatima binta Muhammadin ya Fatima yar gidan Muhammadu salini min mali ma shi'iti tambaye ni ki roƙe ni cikin dukiyata duk abin da ke so a duniya ki tambaye ni ki roƙe ni amma ki sani fa inni la ughni anki min Allah shay'an a wajen Allah ba zan wadatar da ke da komai ba sai wani ya zo ya zauna don an bashi wani zikiri ko an bashi wani salati ko an bashi wani wuridi ko an bashi wani abu na wai zai haɗu da wani wai zai mai kaza wai wai za su samu ceton masu ceto za a yi musu kaza la ya la ya ka rike Allah ka hutar da kanka ranar kiyama ranar kiyama akwai abin da yake tashin hankali ranar tashin kiyama malam annabawa da manzannin Allah malam kowa ta kan shi yake yi mutum bai san ina zai tashi ba jarrabawa fa nan fata duniya nan kai jarrabawa gaban ka faduwa ke dakawa ya yake dan uwanka ne dan adam zai makin din jarrabawa na amma a tsorace kake ko zaka ci ko ba zaka ci ba ba sai kiyama mutane su zo su daina alkiyama ana wasa da alkiyama ga misali na a gaban ka ba kana zuwa makaranta kullum ana koya ma ana jaddada ma watakila ma ana baka areas of concentration kuma a zo a rubuta jarabawar kuma ka baka ci ba ka rasa yadda za ka yi ka shiga uku sai ta Allah da za a yi ta gaban kowa duk duniya wanda masoya Allah ma ba a kyale so ba a ce bara musu hisabi ba فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور kar ku yadda rayuwar duniya ta ruɗe ku kuma kada ku yadda wani mai ruɗi ya ruɗe ku ya raba ku da Allah kar ku yadda inna Allah faliqul hamdi wan nawa إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون wannan ubangiji da zai maka hisabi ranar tashi alkiyama wannan ubangiji da ake tsoratar da kai kake rike shi ka kama shi hanya binsa shine zai tsora ka kan hanya ta kwarai shine faliqul habbi shine kuma faliqun nawa me alhabbi me annawa alhab kamar kwayan gero kwayar shinkafa kwayar dawa ita ce alhab annawa kuma irin kamar gudan dabino haka kaga ai yana da tauri da dabino da abin da ya kama da shi irin masu taurin nan ba su fasuwa to ubangiji shine falik me falik alladhi yashquha shi yake fasa ta gida biyu ya fitar da ganye duba karancin gero amma Allah shi yake tsaga gero gida biyu ya fitar maka da ganye ya tsoro ya yi katon ganye har ya yi itace har ya zo ya fitar da wasu geron duba karancin riɗi kan riɗi kai duba karancin barkwano duba barkwano kalle shi amma ubangiji yake tsaga shi gida biyu yau in aka baka barkwano aka ce ka tsaga shi gida biyu ka gamu da aiki amma ubangiji yake fasa shi falikul habbi wan nawa duba taurin dibino dan dibino tauna shi a bakinka da wahala duba yadda yake a haɗe amma Allah shi ke tsaga shi gida biyu ba tare da ya karye ba ya fitar da ganye a cikinsa ya fitar da itacen dabino ya shekara talatin ma falikul hambi wan nawa alhab jam'i ne na alhabbatu dukkan iri ana ce su iri gyada ne wake ne masara ne gero ne maiwa ne iburo ne dawa ce duk alhab ne su alkama da su shinkafa annawa jam'i ne na nawatu annawatu kwaya daya annawa masu yawa shine dangin irin kwayayyaki kamar su dabino duk abin da ba alhabba to ana ce da shi annawa yukhrijul hayya min almayyiti Allah fa shi yake fitar da rayayye daga matacce kamar ya duba ƙasa tana bushe ƙyamas ba komai a cikinta sai ya saukar da ruwa daga sama idake ta ta sha ruwa ta kumbura tana matacciya sai a fitar da abin da yake rayayye duba mutum kafiri ba musulmi ba sunansa matacce a wajen Allah amma sai ya haifi ɗaɗan ya zama musulmi yukhrijul hayya min almayyiti kuma wa yukhrijul mayyita min alhayy wa mukhrijul mayyiti min alhayy akwai ta ayar yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy amma ana wa mukhrijul mayyit min al-hayy ma'ana shine mai daukan nauyin fitar da matacce kuma daga rayayye gashi abu yana raye kuma cire matacce a jikinsa misali mutum musulmi mumini sai ya zo ya haifa da sai ya rinda ko kuma mutum gashi da ransa mace da ranta sai ta zo ta haifi gawa ta haifi matacce duk aikin Allah ne tabaraka wa ta'ala zalikumullah me wancan aikin da aka gaya muku shine Allah zalikumullah shine Allah zalik ismul ishara lil ba'id al muzakkar suna ne na nuni na abin da yake nesa kuma namiji fa anna tufakun to yaya aka yi kuma ake juyar da ku kan hanyar gaskiya bayan wannan wa'azi da gargadi da aka yi muku sai ce mi فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم فالق الإصباح Allah fa shine yake yanko hasken asbahi daga dukun dare shine faliqu al-isbah yani shaqu amud as-subh min zulmati al-layl kuma shine kashifihi yanzu kaga duhu muke gani da za mu daure mu ta karatu mu ta karatu kana nan kuma sai ga gari yana wayewa yana wayewa yana wayewa sai ga rana ta fito sai ga kuma an zo ladan yana da kiran azar kuma waye yake da wannan aikin kana da wani bature da yake kawo dare ko ya kawo rana قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون Allah ce gaya musu yanzu idan Allah ya sanya muku dare sarmadar ya ta tafiya kullun dare ila yawmil qiyama har zuwa kiyama kuna da wani ilahu kuna da wani Allah da zai kawo muku rana ko yini afala tumsiruna ba ka gani afala tusma'un ba ku ji قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه afala tubsirun idan kuma Allah ya kawo muku rana akai ta rana akai ta rana akai ta rana ya ya wuce kuna da Allah da ya isa ya tsayar da wannan rana ya kawo muku dare bilailin taskununa fihi wanda za ku samu sukuni a ciki afala tubsirun shin ba ku gani ne ko to Allah shine falikul isbah malam waɗannan ayoyin dinna aqida ne aƙida aƙida a nuna maka Allah mai wannan aikin shi ya kamata ka bautawa shi kadai kuma shi ne ya dace in za ka fadi ka kira shi ba wani ba sannan shi ne kuma in ka shiga matsala ya taimake ka ba kabari ba Allah shi kadai ake rike kuma shi kadai ake kamawa kuma wannan aikin ba wani dan adam da ya isa yi shi in ba Allah ba duk wanda aka yi wannan bayanin dole ya lakwasa ya shiru kurum yana jiran ikon Allah فالق الإصباح وجعل الليل سكنا الله شيني سنيا مكو واتو الليل دري زما سكن من سكن واتو شيني فسر wancan da yace bilailin taskununa fihi da daren da za ku samu sukuni ku kwanta ku yi bacci dukan mu nan da mun gama da mun je gida mun ci abinci sai mu kwanta mu huta waja'alna al-laila libasa وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا النهار معاش أجيئني وأبنش الليل لباس أكونت أفوتا وجعل الليل سكنا bayan wannan sakanan za ka ga dare yana da shiru yana da natsuwa ko kiran sallah ne na dare ya fi yaduwa a kan na azar saboda kowa ya shiru wallahi malam har bishiya in dare yayi ka nutsu ka gani zaka ta shiru akwai bishiyoyin da idan dare ya zaka ganyen su ma suna dan nannade su akwai halittar tsuran da in dare yayi sai ga tana rufewa tana rufewa to dare yayi allai da sakan allai da sakan ko me kake in dare yayi sai ka ji bacci yana zuwa ma wallahi kaza magarba tana yi sai ga tana kokarin neman ina za ta shiga ta boya allai da sakan waye wannan Allah جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا Allah kuma ya kawo muku rana ya kawo muku wata ana nan ana ta lissafi rana ta zo wata ta zo ana lissafa kwanaki duk ranar da ta zo a irge take a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ja'ala shamsa wa ja'ala al-qamara bi hisabin ma'lum kamar ya ana lissafi kowanne da lokacinsa iya awannin da Allah ya bawa rana ita za ta yi wallahi ba ta kara ba kuma iya awannin da Allah ya bawa dare shi zai yi haka wata an ba shi lokacin da zai zo an ba shi lokacin da zai boya ba su yi su ketare ba inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arshi yughshi al-layla an-nahara yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hatithan والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق وتبارك الله أحسن الخالقين التي ألا كسورارا له الخلق الله شيكي ده حليتا كمو وله الأمر lillahi al'amru min qablu wa min ba'd na Allah ne al'amari duka tun farko da ƙarshe da farko duka duk wannan aikin ubangiji ne tabaraka wa ta'ala zalika taqdiru al-aziz al-alim wannan fa shine kaddarawar al-aziz mabuwayi al-alim kuma wanda yake masani to bayan nan kuma me yake وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر haka قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma Allah nan dai shine kuma ya baku kuma ya halitta muku kalmar ja'ala tana nufin khalaqa Allah ya halitta muku an-nujum jam'i ne na najm tauraro ya halitta muku taurari dan me litahtadu biha fi dhulumatil barri wal ba'r dan ku samu shiriwa da su ku samu gane hanya da su a duhun fili a kuma duhun kogi ko duhun ruwa zulumatul barri wal bahar wa anan ana so a nuna maka tauraron cikin hikimar da Allah ya sal- ya halicci tauraro akwai gane hanya da tauraro ga waɗanda Allah ya ba su ilimin sanin su tauraron Allah madaukin sarki ya halicci taurari ya sa musu hikimomi da yawa na farko dai matafiya suna amfanuwa da tauraro da da tauraro ake gane za a je gari kaza za a je kasa kaza wannan taurari da kake ganin su yanzu kai abandonin din su baka amfani da su ana gane hanya da su musamman in dare yayi ba ruwanka kawai tauraro zaka rinka bi lokacin babu titi ba kwalta in an zo an tarar da ruwa in akwai abun da za a haura ruwa a haura in babu kuma a kewaye haka suka yi ta tafiya na biyu Allah ya sanya tauraro ya zamanto kwalliya ne da ado ga sama ma'ana cikin manufar da Allah ya halicci waɗannan taurarin ado ne ga sama walaƙad zayyana sama a duniya bi masabiha haƙiƙa mun yi wa sama kwalliya da ado bi masabiha masabiha mafa'ila kamar ka ce jam'i ne na misbaha taurari wato fitilu sannan kuma cikin hikimar da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci taurari akwai jifan shaidanu ine waje Allah rujuman da shayatin muka sanya waɗannan taurari ana jifan shaidanu da su idan shaidanu aljanu suka zo satar zance ya tabbata riwayar imam bukhari ya kawo ta a cikin sahihinsa hasahinsa cewa aljanu suna zuwa su sato zance na mala'iku idan Allah ya yanke hukuncin wani abu zai faru kullum Allah yana yanke hukuncin yana gaya wa mala'iku za a yi kaza a duniya za a yi kaza za a yi kaza sai mala'iku su ta zance a tsakanin su wannan yana faɗa ayyau za a yi kaza a duniya ayyau za a yi kaza ayyau za a yi kaza ayyau za a yi kaza na sama haka na saman can na saman can har mala'ikun da suke nan sasani cikin wannan farfajiyar wannan sama din nan to sai su rinka tattaunawa to su kuma aljanu suna dorere ne su hau su hau su hau su hau su hau su hau har su je su sato zancen mala'iku idan suka sato zance kwaya ɗaya sai su gangaro sai su haɗa ta da ƙarya casa'in da tara sai su je su kai wa bokaye su ci yaɗawa a duniya to Allah yana sa tauraro ɗin nan sai jefo aljani shaidani wanda zai sato zancen mala'ika to wannan yana daga cikin hikimomin da sa Allah ya halitta tauraro huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtaduha litahtadu biha fi dhulumati al-barri wal bahri Allah ya ce kad fassalna al-ayati haqiqa fa mun yi muku bayanin ayoyi dalla dalla liqaumin ya'lamun ga mutanen da suke wato masu sanin ubangiji tabaraka wa ta'ala masu kuma ilimi abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wannan bawan Allah yana cewa duk Allah a taimaka masa da addu'a yana cikin wani yanayi mai raɗaɗi marar daɗi muna fatan Allah ya yi maka halin da kake ciki mu ma duk abin da muke ciki na hali da buƙatar addu'a da taimako muna fatan Allah ya taimaka mana gaba daya rayuwa haka take tana da daɗi wani lokacin ba ta da daɗi kuma Allah yana iya jarraba mutum a duk lokacin da ya ga dama babu wani mutum kuma da bai da wata damuwa a tattare da shi ya sani ko bai sani ba so muna fatan Allah ya yaye mana matsalolin da muke muke fuskanta wannan bawan Allah ya ce don Allah malam ina neman taimakon addu'ar yan uwa domin ina cikin wani hali da na shiga shi ma ya ce da fatan yan uwa za su taimaka mu assalamu alaikum to shi ma dai addu'ar yake bukata muna fatan Allah ya taimake shi Allah ya biya mai bukatarsa da Allah malam yaya ake yin sahun sallah ne da yara Allah mai da malam gida lafiya duk ɗaya ne ai da yadda ake da manya sai a sa su a tsakiya musamman ana jin tsoron za su yi fitina ko za su yi rigima ko za su yi tsalle-tsalle sai a tsatsar masu a tsakanin yara a tsakanin manya idan an yi yayi haka kuma bai kamata a bar yara masallaci suna surutai suna tsallake-tsallake ba wannan ya ce da Allah malam na tambaya game da kalmar ubangiji shin menene hukuncin faɗanta a musulunci duba da yadda ta samo asali Allah mai da malam gida lafiya da al'umma gaba daya kalmar ubangiji an sha tattaunawa da maganganu dangane da kalmar a faɗe ta ko kar a faɗe ta ni na yi bincike akai kuma na tambayi masana akai ban san ba ma za ka yi wannan tambayar da da na zo maka da kasir akwai wani babban malami na hausa a legal nan nan legal ana ce da shi malam abdullahi ko dr abdullahi ina jin da ya yi rike ko head of department ne na na hausa ne ko na makamancin wannan na manta shekaru da dama ya yi lecture mai kyau akan kalmomin nan da hausawa suke faɗa a bisa hangi na musulunci sun shafa shari'a ko ba su saba ba kuma ya ta kawo hadisai da ayoyi da maganganun malamai akai da irin ta ya Allah riko ya fi Allah na nan da hausawa suke faɗa suna nan kalmomin da yawa so da za a je legal a same shi to za a samu ƙarin bayani dan ni na ji na san shi kuma malami na ne saboda ya karantar da ni hausa ya yi magana akan wannan kalmar ubangiji din kuma ya ba da dalilai hujjoji da yawa da suke nuna halaccin a iya ambatansu a iya faɗan wa Allah Ubangiji a matsayinsu na hausawa da suka san hausa kuma a matsayinsa na malami da ya san hausan kuma yana da ilimin addini sannan za a iya zuwa ko jami'ar bayero bangaren hausa akwai ƙwararrun malamai profesoshi akan hausa duk waɗannan kalmomin da hausa suke faɗa sai a sa a yi maka bayanin me bahaushe yake nufi sai an ma bayanin me bahaushe yake nufi to sai ka haɗa su da kalmomin da shari'a kuma ta zo zai iya cin karo da wannan na san malamin nan har yanzu yana nan alegal a iya zo a same shi kuma ni ina da kasar din insha Allah zan nema in Allah ya sa na samu na dawo da shi wani sati da yaddar Allah ba shi kadai ba da yawa kalmomi da yawa irin da Hausa akwai waɗanda lalle sun ci karo da addini akwai waɗanda kuma ba su ci karo da addini ba ya halatta malam idan mutum ya rasu ai masa sadakar uku da sadakar bakwai da sadakar arba'in bid'a ne ba addini ba ne annabi bai ce ai ba babu aya babu hadisi babu nassi a kai so ya kamata a kiyaye don Allah kada a yi akwai wata mata da mijinta ya bar gida wajen wata biyar bai dawo ba don Allah malam a gaya wa mutane su taya ta da addu'a Allah ya dawo mata da mijinta kuma ya fitar da halin da ya fitar da ita daga halin da take ciki so muna fatan Allah ya dawo miki da mijinki ya bayyana miki shi Allah ya sa ki gan shi in ma ya rasu ne Allah ya sa a samu labarinsa wannan ya ce malam ya halatta a yi addu'a da hausa a cikin sujada na'am malamai sun faɗa cewa wanda bai iya larabci ba bai iya larabci ba ya iya yin addu'a da kowane yare ne a cikin sujada amma ya yi ƙoƙari ya koyi larabcin yafi ya yi ƙoƙari ya koyi larabcin yafi amma wasu sun hana akwai malaman da suka ce ba za a yi baka wadatu kawai da addu'o'in da annabi ya yi su da larabci sai ka je ka yi ƙoƙari ka haddato su ka haddato su sai ka yi ta yi amma wasu sun ce ba laifi a iya yi kuma ni ina ba da fatawar in dai mutum bai iya yi din ba bai iya larabcin ba kafin ya koya ya iya yi da hausa din wallahu alam da Allah malam mai hakkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan al'ummarsa da yawa da yawa amma daga cikin hakokinsa mafi girma shine su yi masa da'a ko ba ka bane a yi masa da'a a cikin abin da ya bada umarni duk abin da aka ce ma manzan Allah ya yi shi yi kokari ka aikata daidai gwargwado duk abin da aka ce annabi ya hana yi kokari ka hannu da aikata shi daidai gwargwado bin sunnar manzan Allah ka bi shi a cikin sallah ka bi shi a cikin mu'amala ka bi shi a aure ka bi shi a ainihin wato aqida ka bi shi a komai ka kokarta ka aikata daidai gwargwado abin da annabi ce aikata wannan ba Allah ce da Allah mala ina da tambaya an ce lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai hijira daga Makka zuwa Madina kafirai sun tsare shi sai ya watsa musu ƙasa a idansu duk sai suka yi bacci amma a karatunka da kai jiya ka ce maganar bata inganta ba ya haka ne bata inganta ba lalle bata inganta ba bai tabbata ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya watsa wa kafirai ƙasa suke ta gingini haka malaman sira suke kawowa amma wannan kisar ba tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rubuta wata aya amma da boko shi sa ba zan ba da amsa ba malamai sun hana rubuta ayar ƙwar'ani da rubutun hausa wannan kalman bokon saboda yanzu a boko babu a alaihim wala dallin ghairil maghdubi alaihim babu an yi fada an hana an hana an hana shi yasa duk wanda ya rubuto min aya da hausar boko haka ba zan amsa tambayar ba ni ma gani ne malam jafar yana yi kuma ni ma na yi sai watakila in kaɗan ji haushi ka sake rubutowa me wannan larabci in baka iya ba ka ce aya ta kaza a cikin sura kaza shikenan amma da ko ka bude qur'anin ka kofo amma ka dauki wannan kalmomin boko ka abin nan abin nan yanzu kaga akwai za ko a larabci akwai za akwai zo akwai za amma yanzu a boko wanda yake da za da yake da ita to yanzu ya zaka rubuta zalimin ya zaka rubuta zalimin ya zaka rubuta akwai ha akwai ha to a hausa abuko ya zaka rubuta ha da ha so ka yi haƙuri doka ta ce kuma duk wanda ya rubuta mun aya da wannan rubutun ba zan amsa ba ya buɗe ƙur'ani ya kwafo in bai iya bai zai same ni sai ya tambaye ni ko ya bugo mun waya sai ya gaya mun ayar sai in bashi ansa kwa ji haushi ku koyi larabci saboda ana yin barna ne malam shekaran jiya na duba facebook na ga wani yaro ya rubuto wata aya haka kawai aya ya rubuto wallahi malam ba gabar nan da ba cikin aya nan gaba ɗaya ba abin da Allah ya faɗa ba ya rubuta kuma ya ce wai Allah ya ce kuma kawai da wannan bokon kawai je tattana ya daddana daddana ya danno ta kawai a duniya ta ce wani irin hauka ne wannan abun kunya a ce magana Allah kana kotin kana faɗa ka rubuta kuskure ba daidai ba kuma shi wai wa'azi yake ne ta na ce to kai ya kamata a fara yin wa'azi tukunna to ku nesa da rubuta ayoyin Allah da wannan wannan ya ce malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ƙara mana imani ya kuma tsare mana imanin mu amin malam tambaya ta nan ita ce menene matsayin wanda ya ce shi baya son shiga aljanna saboda ya fi son gidan Allah ya fi so ganin Allah kai baya son aljanna ya fi son ganin Allah ya fi masa shiga aljanna kai jama'a to malam ya lamarin yake da yake shi diga ne ba shi da hankali ai sai ka gaya masa ai ba a ganin Allah a wajen aljanna sai an shiga aljanna Allah sauyi to ya za ka ga Allah baka shiga aljanna ba ya zo a hadisi ingantacce cewa 'yan aljanna za za a yi musu albishir za a zo a yi musu abinan ɗin ganin ubangiji suna murna su ga ubangiji a gidan aljanna ake ganin ubangiji ko an ce maka a anguwar ku za ga Allah wato wato shi dan bid'a shi dan bid'a ku rinka lura da abubuwan da yan bid'a suke faɗa suna kirkiran wasu kalmomin da babu su bai kamata a faɗe su ba kawai sai mutum ya nuna wai shi tsoron Allah ya sa ya faɗa haka yanzu kamar mutumin da ya zo yake cewa wai wai takalmin manzan Allah ya fi duniya da abin da ke cikinta kaga yanzu shi nan a gani yake ai san annabi yake yi yana kaunan manzan Allah wai takalmin annabi takalmin manzan Allah ya fi duniya da abin da ke cikin duniya ya fi kaza fi kaza kana magana kuma ya ce ai baka san annabi daban kuma wannan magana ka kara ɗaya cikin nasoshi ga baki ɗaya ba wanda ya faɗe ta wani mawaƙi ne ko ya mutu ma ko yana na Allah wa Allah ka duba irin waɗannan maganganu subhanallah alazim ya akhi ko mutum ya zo ya faɗi magana irin wannan a waƙa a zo a mai da ita addini to yanzu jiyan nan wani yake tambaya na wai shi ma wani wai yayi waka wai yana cewa wai jakin manzon Allah ya fi duniya ya fi da abin da ke cikin ta jakin annabi jaki shi ma kuma wai wannan dai wai dai duk dai a cikin san annabi ne ko a ce an yi duniya da lahira dan manzan Allah irin waɗannan kalimat din ko mutum ya ce shi fa shi ba gaskiya bai damu ba ko Allah ya bashi wuta ko Allah ya bashi aljanna shi bai damu ba shi bawan Allah ne duk yadda ya Allah ya da shi bai damu ba ƙarya kake yi wallahi ƙarya kake ƙarya kake ko annabi ya ce yana san Allah ya bashi aljanna yana jin tsoron kar Allah ya sa shi a wuta kuma cikin imani shine ka ji kana san aljanna baka san wuta lalle ka ce wa Allah bana so ka sa ni a wuta ka ji wani abu wai wai wai imani wai duk inda aka sashi wai duk daya a a a a a a duk daya so irin waɗannan kalmomi da mutane suke faɗa sai ga babu su a nasi ba kawai kirkira mutum kawai sai kirkira sai kirkiri magana kawai sai jifo ta sai faɗa ya zo bar ku cikin matsala kuma na jan kan hankalinka kai mai irin waɗannan maganganun ka je Allah haramta maka aljannar ka je baka samu aljanna ko baka samu ganin Allah ba kaga yanzu kai wa kanka illa ka ce kai baka san aljanna kai ka fi san ganin Allah baka san aljanna ka fi san ganin Allah baka san aljanna to ko sai an shiga aljanna ake ganin Allah Allah ya sauke malam mutane malam suna cikin jahilci malam bakin jahilci amma suna tabarna masu fargaba shi wannan shi akaram kallahu ni tela ne kuma na kasance telan mata telan mata telan mata sha'aninsa daban ne ina ganin akar makallawa ya kamata wata ran ai hudu ba mai lafiya akan telolin matan nan malam gaskiya to ya ce shi telan mata ne kasan telan mata barnarsa da yawa ku yi haƙuri akwai wanda mata suke zuwa yake gwada su haji ya gyara ya ɗauki tab kenan yana taba kafaɗa matan mutane hajiya daga dantsen ki gyara mu gani yana sa mata wallahi nake gaya maka idan ya raina mata haƙuƙu suke gwadawa in ka yi masa magana ai abinci yake ci ka san ba wace kamar gara duk abin da kai ma magana to yana ci abinci kenan to wata ran za a jira akan ku in Allah ya so yadda waye baka ma dama ka je ka gama duk wanda duk matar da zaka gwada ta dole sai ka ganta ai ko ba ka bane ba sai ka kalle ta sai ka ganta a gwada faɗin wuya a gwada kaza kaza a gwada kaza kaza ku zo ku yi taiwa mata ɗinkin barna suna saba wa Allah to to shi ba nan bane tambayar sa ba ma wannan ya tambaya ba shi gani yake wannan ba matsala tambayar sa nan mata kiristoci suna yawan kawo masa ɗinki ya ce kuma yanzu gashi ana tunkaran kirsimeti ya fa tara ɗinki amma kuma abin ya rasa inda zai to yaya zai yi ɗinkin nan ko bai zai ba daga ƙarshe kuma ya ce to ya maganan cin abincin kirsimeti wato ina jin ina jin in sun kawo ɗinkin kuma suna kawo na kirsimeti ne to dangane da ɗinki ba za a ce da kai ba za ka yi wa matan kiristoci ɗinki ba sana'a ce za ka iya musu saboda shi yin ɗinkin kaɗai ai ba haram ba ne abinda zai biyo yake haɗe da ɗinkin ne ko abinda za ka yi ɗinkin ya biyo baya to shi ne watakila mutum ka ɗinka masa kaya zai saba Allah da shi wannan shi ya jawo amma dai normal ɗinki kaya mata ɗinki wannan ba laifi ba ne yadda za ku iya fahimta na idan dan cewa kirsimeti ne ai yanzu duk 'yan kasuwanmu ai suna yin ciniki a daidai lokacin kirsimeti suna sayarwa arna kaya masu atamfa suna cinikin atamfa saboda za a je a sai atamfa a ɗinka a je a yi kirsimeti a yi shirka ko masu yadi ma haka masu huluna haka masu agogo haka masu kayan abinci haka masu nama haka masu menene duk ana yi kama haka ne wani yaro ya mun tambaya cewa dan uwan shi ya bashi kuɗi yana sayan bujima da dabbobi yana kaiwa kudu kuma lokacin kirsimeti sun fi tsada sun fi daraja to shi dan uwan nasa sai ce gaskiya ba zai ba shi kudin nan a lokacin kirsimeti wannan ba sai ya tambayi malamai ya halatta aje a sai shanu aje a kai har nasu sai shanu su yanka su abin nan anya bai zama taimakon barna ba kuwa kaga wannan mai tunani ne mai kyau kaga yan kasuwa masu kokarin taka tsantsan da dukiyar suke so a irin waɗannan abubuwan kai asali ba ka sayar ne dan aje a barna ba ko ba ka sayar ne ba ka yadda kuma da kafircin ba a yanzu mutum zai zo ya sai yadi a wajenka ya kai wa karuwa dan ya kai wa karuwan ka sayar masa la mutum zai sai mota a wajenka ya je ya ta daukan mata da motar nan iya barna mutum zai zo ya sai gida a wajenka ya je ya mai da gidan nan gidan karuwai mutum zai yi kaza irin waɗannan abubuwan so akwai abubuwan da ba za ka iya hanawa ba don ba ka da ikon ka yi tasarrufi a kai bayan ka sayar so don kai musu ɗinki wannan ba laifi ba ne ba kuma haramun ba ne ba illa iyaka kawai ganin tsiraicinsa kuma shine zai zamanto maka haramun duk wacce za ta kawo maka ɗinki to sai ta yi ƙoƙari ta gwado kanta ka ba ta tela ake ta ko tip ko ka ba ta tip ka ce ajiya shiga daga nan sai ki gwada kanki ko kuma ta samu ka samu wata mace na'am to shikenan sai a ba da riga akwai ai marasa kirkin zai ce ke da Allah rike rigar ki ni zo in gwada ki akwai wanda yake baya karɓar rigar eh to kaji Allah ran ma yace sun ma fusa a gwada su yana da ilimi akan kenan to ka gani wai wasu matan ma sun fusan sai an gwada su inda dama akwai harka ta shedanci da barna ai ba mamaki tambaya ta ƙarshe don na ga malam ya zo har ya fara gyangyaɗawa maganar tabarmai da aka yi da ita zan rufe bayan na karanta wannan tambayar ta ƙarshe wannan ba tambaya ba ne ƙarin bayani ne da ya ce a yi masa addu'a ya ce bayan haka malam ok bai ba na taba ai su yi kirsimeti su dafa abinci su baka ka ci ai eh wannan kamar ka goyi bayan abin da suke yi ne in sun baka sai ka in ka ga ba za ka iya cewa ba za ka ji ka ɗaukar ka samu akuyar gidanka ba ta ci in ka ga za ka iya in ba za ka iya ba to na rami ka binne shi bayan haka malam ina tunatar da kai zancen batun da na maka akan wani mutum cewa ya yi munafurci wa mahaifiyata ya ce ni kuma na yi sata ni ma na zo na masa ƙazafi kun tuno shi ko? ya dawo kenan ya ce malam sai ka ban shawara akan naje ne ta istighfari ya ce to ni dai malam a na yi ta yin istighfar na iyayen da zan iya yi ya ce kuma ka bani shawarar mayar da abin da na sata ya ce abin da na sata na mayar istighfari kuma na yi iya abu da zan iya yi ya ce to shi yanzu babban matsalarsa anan shine wanda na masa kazafin in ji shi da faɗa muna yin gaba da shi kuma ya ce ni ina ganin idan na yi ƙoƙarin bayyana masa na mayar da abin da na sata ko na wannan ba zai yafe min ba ya ce shi yana ganin wannan mutumin suna gaba da shi da ba zai yafe masu ba sai ce malam ni yanzu na yanki shawara zan je in ce masa dan Allah dan annabi duk abin da na maka da wanda ka sani da wanda baka da wanda baka sani ba gyara ba a cewa dan Allah dan annabi sai dai a ce dan Allah dan san annabi ko dan Allah dan kaunar annabi ko a ce dan Allah kawai yawwa a kiyaye wannan ya ce to zai ce da abin da ka sani da abin da baka sani ba ni dai ina son dan Allah ka yafe mu ya ce to malam idan ya yafe mun wannan kasafin nawa da na yi masa ya shiga ciki to malam usman ya ba da ansa ya ce kwarai kuwa to Allah Allah ya yafe mana eh, idan ya yafe maka yayi wannan yana daga cikin hikimomin da shari'a ba za ta hana ba idan mutum watakila kai masa wani abu ka mayar da hakkin amma wannan zai sababa gaba tsakanin karshe yanzu kamar misalin ka saci kayan wani kuma ka mayar watakila bai sani ba kasa ta kuma bai sani ba ka mayar so yayin da ka bayyana masa kamar yanzu misalin mai gidanka ne misali ko a kasuwa ko a wani abu haka yayin da ka je ka ce masa gaskiya lokaci kaza na maka sata to ko da ya yafe ma din to ba zai kuma yadda da kai ba nan gaba sannan kuma ba mamaki in ba mai kai zuciya nesa ba ne zo ce ashe damun barawo ne kai ko ya ce duk abin da kake a rayuwa sata kake mai to irin wannan tsakaninka da Allah tunda kayi dai damun hakkin kamiyar ne kuma ka lallaba kamiyar to shikenan sai kuma ka nemi ima afuwa akan abubuwa komai da komai ka ce ina neman ka yafe mu a rayuwa wannan ba laifi Allah kuma mai ainihin wato yafiya ne Allah ya fi mana ya ce malam na gode Allah ya taimaki malam Allah ya taimaka ya yi albarka amin sai an jima wassalam har ma dai ya faɗi sunansa ba ran faɗi sunan ba an nemi taimakon taburmai satin da ya wuce ko to muna tunatar da ku da yan uwa kada mutum yi wa kansa garaje lahiran nan ana neman ta ne idan an bayar wanda ibayar